بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya haɗa mu a wannan safiya ta lahadi biyu ga watan rajab hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama 1434 wanda ya daidai da sha biyu ga watan biyar a shekara ta 2013 ci gaba da karatunmu na sirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga littafin al-rahiq al-maktum har yanzu muna inda bawan Allah ya rubuta mana abin da ya shafi yakin Uhud makon da ya gabata mun karanta abin da ya ambata dangane da shirye-shiryen da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tsara dangane da rundunar musulmi da yadda ya kutsa ta gefen da mashirkai ba su gan shi ba har ya koma gindin dutsen uhudu ya sansaninsa a nan duk wannan mun ji ko da yadda kuma ya zagaya yake gwarzanta yake kuma harzika sauran sahabbai ya sa musu kishi a tashi a wannan yaƙi don a samu nasara to za mu tashi kuma inda yake cewa ta'abi'atul jaishil makki haka ne ko? ta'abi'a kamar da makaranta a wancan mako yana nufin kintsi da shiri wato shirin su rindinar makka ya suka tsara kansu malami ce ammal mushrikuna fa'aba'u jaishahum hasaba nizami sufuf amma su mushrikai sai suka shirya rindinarsu gwargwadon tsarin safu-safu wannan safu ɗaya a gaba mai binsa mai binsa haka فكانت القيادة العامة إلى أبي سفيان صخر بن حرب shugabancin rundunar baki ɗaya tana hannun abu sufyan sakhar ibn harb alladhi tamarkaza fi qalbi aljaysh wanda yayi sansanin sa a tsakiyar wato shi ya samu wuri ya tsaya a tsakiyar rundunar baki ɗaya ma'ana shi yana tsakiya a matsayin sa na shugaba akwai jama'a gabansa akwai jama'a damansa da hagu da bayansa yace waja'alu alal maimanati Khalid ibn al-Walid suka sanya Khalid ibn al-Walid shike lura da rindinar ta gefen dama wa kana idzaka mushrikan a lokacin yana mushriki bai musulunta ba kamar da shi kansa Abu Sufyan din shi ma a lokacin bai musulunta ba domin daga baya musulunta wa alal maisarati Ikrimah ibn Abi Jahl a gefen hagu kuma an sa ikrimatu dan abi jahal wa alal mushati safwan ibn umayya matafiya kafa waɗanda ba akan wani abun hawa suke ba su kuma jagoran su shine safwan ibn umayya wa ala rumatin nabli maharba kibiya kuma shugaban su shine abdullah ibn abi rabi'a wato abdullah dan abi rabi'a amma liwa'u amma tutar yaƙi wadda babbar alama ce ta cewa rindina tana nan da kafarta in ana yaƙi muddin dai tuta tana nan ba a kada ita ba ana ganin a yaƙi yana nan to wanda ke riƙe da tutar su mushrikai a wannan lokaci fakana ila mafrazatin min bani abdiddar an zaɓi wasu zarata wata majmu'a shine mafraza wani gungu wata jama'a daga cikin banu abdiddar wannan su ma wani yanki ne na banu abdumanaf a cikin ƙwarishawa ya ce wa ƙad kana zalika mansibahum dama wannan matsayinsu ne منذ أن اقتسمت بنو عبد مناف المناصب التي ورثوها من قصي بن كلاب wannan shine rabon da suka samu dama tun daga lokacin da banu abdumanaf suka rarraba matsayi a tsakaninsu wanda suka gada daga Qusay ibn Kilab kakansu na sama kama aslafna fi awailil kitab wannan kamar da ya gabata mun magana a kansa a farkon wannan littafi yace wa kana la yumkinu li ahadin an yunazi'ahum fi dhalik a lokacin dama bai kamata ba bai dace ba ba kuma zai yiwu ba wani ya ja da su akan wannan matsayi na riƙe da tutar yaƙi ma'ana tun rabon da aka yi na gadan abin da aka gada daga kakansu kakansu can sama usai ibn kilab da aka zo 'ya'yan abdumanaf suka rarraba wannan su ne masu yin kaza wannan su ne masu yin kaza akwai masu shayar da alhazai ruwa akwai kuma waɗanda in an zo yaƙi su ne riƙe da tuta to waɗanda aka raba wannan aikin su ne masu riƙe tutar yaƙi a kowane hali su ne banu abdiddar daga cikin banu abdimanaf muna fahimta insha Allah yauwa so shi ne ke cewa dama ba zai yiwu ba wani ya ja da su akan wannan matsayin ya karɓe shi taqlidan ko taqayyudan bitaqalidi allati warithuha kabiran an kabirin yace domin takaituwa zuwa ga al'adar da suka saba suka gaje ta iyaye da kakanni shine kabiran an kabir baida sai dai kuma cewa annal qa'id al'am shi shugaban jagoran baki daya shine Abu Sufyan dhakkarahum bima asaba quraishan ya tunatar da su abin da ya samu ƙuraishawa yau ma badirin ranar yakin badar a baida wannan suna ne a larabci wanda yake yalzamu al'idafa ila anna wasilatiha da'iman in kaga wannan sunan baida lafazi ne da ake amfani da shi wajen istithna'i kaman illa da kuma siwa da ada da ma'ada suna cikin abubuwa ko harufa da ake amfani da su wajen istithna'i togiya a toge abu daga wani abu da aka ambata shine ma'anan baida ma'ana su ɗaya da illa kamar ka ce illa anna sai dai cewa kaza da kaza kamar yadda ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Abu Huraira ya ruwaito cewa manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa nahnu al-akhiruna al-awwaluna yawm al-qiyamah a mu ne na ƙarshe a zuwa amma kuma mu wannan al'umma kenan tasa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce mu ne na ƙarshe a zuwa amma kuma mu ne na farko ranar tashin alƙiyama nahnu awwalu man yadkhulul janna yace mu ne farkon mai shiga aljanna bai da annahum utul kitaba min qablina sai dai cewa su yana nufin yahudawa da nasara an ba su littafi gabaninmu kun ga ya amfani da wannan kalma ta baida baida ma'ana illa annahu to wannan dai harkar larabci ce shi abu sufyan zakkarahum ya tunatar da su bima asaba quraishan yawma badri ya tuna musu cewa kun gafa ga abin da ya auku ga quraishawa ranar yakin badar hina usira hamilu liwa'ihim yayin da aka kama mai rike da tutar yakin shine annadhr ibn al-harith wa qala lahum har ya gaya musu shi abu sufyan din a lokacin yake ce musu liyastafizza ghadabahum dan ya tsokano fishin su wa yuthira hamiyatahum ya kuma zaburar da har zukar da kishin wato su kishin su ga manufarsu sai yake ce da su ya bani abdiddar ya ku 'ya'yan bani abdiddar qad walitum liwa'ana yawma badri kun jibinci shine walitum ba wallitum ba ba wallaitum an ce wallaitum kun sa wani amma ku kun jibinta shine walitum qad walitum liwa'ana yawma badri kun jibinci a tutar mu ta yaki ranar yakin badar fa asabana ma qad ra'aytum sai abinda kuka gani ya auku gare mu a yakin badar ya auku gare mu ma'ana ku ne kuka rike tuta lokacin da waccan musifa ta same mu so yake cusa musu bakin ciki da za su zabura dan kar a ce ai laifin kabilarsu ne shi kuma balarabe in kana son ka har zuƙa shi to haɗa shi da kabilarsa yawwa ka ce ka ga fa kabila ku ita ta ja mana kaza to yanzu ko me ko zai tashi tsaye ya ga cewa ba a maimaita ba abinda Abu Sufyan yake so yake nan dabara fa asabana ma qad ra'aytu yace wa inna ma yu'ta an-nasu min qibali rayatihim dama mutane akan zo musu ne a cin masu a cuce su a fi ƙarfinsu ta ɓangaren tutocinsu ma'ana masu riƙe da tuta galibi ana kama su ko ana cin nasara a kansu to shi kenan an ci nasara a kan rindina duk da yake tuna musu wannan sai ce wa izalat idza wa idza zalat in tutar su ta gushe aka kada ita zalo su ma sai su gushe sun faɗi kenan runduna ta faɗi fa imma an tukfuna liwa'ana ko dai ku isar mana wannan tutar ku rike ta da haƙƙinta wa imma an tukh an takhlu bainana wa bainahu ko kuma ku rabu da ita ku bar mana ita shine takhlu bainana wa bainahu bainahu me yasa yace bainahu saboda lafazin yana koma zuwa ga liwa'i ne liwa'i muzakkar ne ba raya bane da raya ne sai ce bainaha mana ko ku bar mu mu da ita mu tunda a Hausa muke faɗa sai mu ce tuta da ma mace ce mun gane abu yawwa mana ko dai ku isar mana ku riƙe ta da haƙƙinta ku kula da ita kar a ka da ku kar kuma a ci nasara a kanmu ta ɓangaren ku ko kuma ku sallama mana kayanmu mu riƙe mu ya zama fa nakfi ku muhu sai ya zama mun wadatar da ku daga riƙon wannan wato tuta kun gane larabci tsayi sai ce wa najaha abu sufiyana abu sufiyan kuwa ya ci nasara fi hadafihi a wannan buri nasa da yake so ya cimma faƙad ghadiba banu abdiddar banu abdiddar kwan ransu ya ɓaci daga wannan kalma li ƙauli abi sufiyan daga wannan magana ta abu sufiyan a shaddal ghadabi mafi tsananin fushin da ɗan adam zai yi ransu ya ɓaci hankalinsu ya tashi wa hammu bihi suka himmatu da shi watawa'aduhu kuma sannan suka ina watawa'aduhu suka yi masa alƙawarin za mu gani mu da kai mu ga wane ne zai kai gaci insha Allahu ba za ka ga faduwar mu ba akan wannan sai dai kai ka ji kunya ma'ana kamar haka wa qalu lahu suka ce da shi nahnu nusallimu ilai nahnu nusallimu ilayka liwa'ana yanzu mu din ne zamu miƙa maka tutar mu ta yaƙi mu baka ila ka bai wani ko kuma ka bai wani daga kabilar ka ko kai ka rike yace suka ce sata'alamu gadan gobe za ka sani idal taqaina in har mun haɗu ma'ana suna nufin da musulmi kaifa nasna'u me za mu aikata ka bari za ka ga gobe me za mu aikata kaga ya ɗaga musu hankali wa qad thabatu inda ihtidamil ma'araka haka ko akai suka tabbata basu gudu ba basu ja da baya ba lokacin da yaƙi ya rincaɓe shine ihtidami abu ya rincaɓe a haɗe hatta ubidu har sai da aka ƙare su baki ɗaya shine ubidu tsayawa suka yi a lokacin yakin nan babu wani dan banu abdiddar da ya gudu tutar tana hannun wannan in an kashe shi sai ta koma hannun wannan sai ta koma hannun wannan har sai da suka kare baki daya yan kabilar abdiddar waɗanda aka zaba aka baiwa wannan rukun tuta din shine ma'anan hatta ubidu sai da aka kare su an bakrati abihi har zuwa na ƙarshen su wannan larabci ne shi ma an ce an akbar an bakrati abihim ma'ana sun zo jami'an kalma ce da ma'anarta shine jami'an gaba ɗayansu kaco kam ɗinsu ba a bar ko ɗaya ba babu wanda ya tsira a cikinsu asalin larabcin ala bakarati abihim ne larabcin zamani ne ake cewa an bakarati abihim amma masu bincike akan larabci sun karɓi hakan yanzu suna cewa domin dama huruful jarri ya nubu ba'duha an ba'din babu matsala dan an sami wato irin wannan amma dai asali a larabci tsoho ala bakrati abihim ne ma'ana baki ɗayansu to wannan gefen kenan sai ce munawaratun siyasiya min qibali quraish tattaunawa da kai kawo da kuma dabarun yaƙi na siyasa daga ɓangaren ƙuraishawa asalin munawara shine dabaru da abin da mutum zai yi kamar da ribilin ya yi nan a yi nan a yi nan saboda dabarar ya ci ƙarfin wani a wajen yaƙi shine munawara to wannan sun yi amfani da wani abu na siyasa kafin a rincaɓe a fara yaƙi wasu dabaru suka fito da su bari mu ji waɗannan irin dabaru ne don su ga sun ci nasara akan musulmi wannan faifan da muke karanta yau faifan gefen kafirin ne ake bamu labarin su yawwa to sai ke ce wa qubaila nushubil ma'araka dab da za a fara yaƙi nushub daga nashiba mai kasaran shinu ba na shaba ba na shi ba yan shabu a ma'ana abu ya makale ya kama juna shine asalinsa nushubul harbi ma'anarsa yaƙi ya kankama yawwa to kafin yaƙi ya kankama hawalat quraishun iqa al-furqati wan niza'i dakhil sufufil muslimin quraishawa sun yi kokarin su jefa su aukar da saɓani da jayayya da rabuwar kai tsakanin sahun musulmi wannan kuma dama da'iman yana cikin manya-manyan dabaru da waɗanda ba musulmi ba suke yi wajen cin nasara akan musulmi domin sanin musulmi da'iman in suka tsaya kalmar su guda babu saɓani to ƙarfinsu ya fi tasiri a zuciyarsu da kuma a zuciyar wanda ke yaƙarsu don haka ba ma kawai musulmi ba duk al'ummar da suke tare guda in sun haɗa kansu sun fi ƙarfi in suka raba kansu an fi samun ƙofar da za a ci nasara a kansu to shine suka yi wannan dabara na yadda za su haifar da wani saɓani tsakanin wato sahun musulmi menene abin da suka aikata ya ce faƙad arsala abu sufiyana ilal ansar abu sufiyan ne ya aika wasu al'ansar mutanen madina ya ƙulu lahum yana cewa da su khallu bainana wa bain ibn ammina ku rabu da wannan ɗan baffan namu ku bar mu tsakaninmu da shi ku ku fita ba ruwanku harka duk ba ta ku bace in kun yi haka fanan sarifa an ku za mu juya bayan mu rabu da ku ba wanda za mu kashe a cikin ku ba ruwanmu da ku mu dama rigizin nan tsakaninmu ne da ɗan baffanmu kun gama kirsi ko yawwa sai suka kawo harka ta ƙabilanci ma'ana cewa wannan ɗan baffanmu ne ma'ana ɗanmu ne danginmu ne mu muka san shi ku rabu da shi ku bar mu mu yi maganinsa ku ba za mu taɓa ku ba shi kuma mutum in ya ga za a yi abu an zo an ce a mu ba ruwanmu da kai aikai namu ne to shi kuma sai ya saki jiki sai a cuci dan uwansa wannan fikira ce a gun dukkan mutumin da yake so ya ci nasara akan wani sai ya samu wani ya makale masa ya ce tunda muka samu wannan ku rabu da su ba yadda za a yi kansu ya haɗu to wannan shine sirrin duk irin waɗannan abubuwa to sai yake cewa fala hajata lana ila qitalikum kun ga ba mu da buƙatar kenan mu yaƙe ku walakin aina hadhihi almuhawalatu amama aliman wannan magana mai littafin ne magana Abu Sufyan ta kare sai yake cewa shi mai littafi cewa amma ina wannan kokari shine muhawala ina wannan kokari zai kai wanda tasiri zai yi amama aliman a gaban imani maganar fa ta imani ce ba magana ce ta kabilanci wannan dan amman ku bane wannan ba dan amman ku bane wannan duk bata taso ba magana ce ta imani allazi la taqumu lahul jibalu irin imanin kuma irin wanda duwatsu ma manya shamikha ba za su iya shiga tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa ba a wannan abu magana ce wanda babu wanda ya isa ya latsa tsakaninta faqad radda alaihi al-ansaru raddan anifan take ku a lokacin su al-ansar suka mayar abu sufyan raddi mai tsanani shine anif mai kaushin ji maganganu marasa daɗi wa asma'uhu ma ya karahu suka jiyar da shi kalmomin da baya son su ya kyamace su ma'ana dai bai ji ta daɗi ba kamar da bahaushe ke cewa wa qtarabat sa'atu sifri to ana nan kuma yanzu ga lokacin yaƙi ya matso ma'ana an ce sa'atu sifir mun taɓa yi a baya in ba kuma ta ba ko the zero hour kalmar turanci ne aka fassara ta da larabci ma'ana lokacin raba garin lokacin rincaɓewa a shiga yaƙi ya kusa wata danatil fi'ata ne ɓangarorin guda biyu ta danat sun kuso da juna shine dunuwe sun matso ga wannan yana kallon wannan wannan runduna tana kallon waccan faƙamat ƙorashin bi muhawalatin ukhra duk da haka dai ƙuraishawa sai suka yi wata dabarar daban har yanzu linafsil gharad don waccan manufar dai manufar ita ce mai a raba kan musulmi faƙad kharaja ilal ansari amilun kha'inun suka samu wani ɗan aike na sirri ma'aikaci mayaudari shine amilun kha'in in an ce amil ana nufin wanda zai ma aiki ai ana samun a cikin kowace al'umma a samu wani yanewa wasu mutanen aiki a cikin nasa al'ummar ko? ko ba haka bane za a ga mutum a cikin al'ummarsa yana zaune cikinsu suna zaman su kalau amma wata kungiya daban daga wani wuri za su rika amfani da shi ana biyansa kuɗi yana wancan kungiyar aiki ko yana wancan ƙasar aiki a cikin mutanensa yana ba da asirin mutanensa ana yi wannan ko ba a yi to wannan shi ake ce ma'amil da larabci yawwa ba sai ka ba shi sunansa jasus da ain duk ana faɗin sunan waɗannan in an ce masa amil to shi ake nufi to akwai wannan a cikin munafikai yusamma aba amil sunansa abu amir alfasik fasiki wasmuhu asalin sunansa abdu amr ibn safi ibn saifi abdu amr ibn saifi sunansa kenan shine mahaifin hanzala mun san hanzala ghasilul mala'ika a cikin wannan yakin zai zo mana wanda mala'iku suka yi masa wankan janaba kun taba ji labarin yawwa to mahaifinsa ne wannan yawwa yace wa kana yusamma rahib ana kiransa ar-rahib mutanensa da haka suke ce masa rahibu rahib ma'ana mai ibada fasammahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-fasiq annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa masa suna al-fasiq fasiki ba mai ibada ba wa kana ra's al-ausi fil jahiliya da yana shugaban shugabanni a cikin wato kabilan aus a jahiliya falamma ja al-islam amma da musulunci yazo shariqa bihi sai ya shake shi a wuya wannan lafazin haka ake amfani da shi kamar yadda za a ce sai ya tsaya masa a wuya ba muna faɗin wannan ba idan abu ya gagare ka ya dame ka ka rasa yadda za ka yi da shi to shi ne shariƙa bihi ana cewa shariƙa bihi ma'u ruwa ya shaƙe shi a wuya duk abin da zai shaƙe ka a makogoro ka rasa yadda za ka yi da shi ya bi hanyar numfashi maimakon ya bi hanyar makoshi da zai wuce cikin ciki mun fahimci abin ai ana cewa mutum ya ƙwaru garin shan ruwa shan kunu da makamancinsa yau to shine wannan kalmar ma'ana musulunci bai masa daɗi ba da musulunci ya zo ya ruguza masa lamari kun ga dai harkar duk ta magana shugabanci ce kamar yadda abdullahi ibn ubay ibn salul shi kuma bangaren khazraj kuma har ma an haɗu ana tunanin za a haɗa kai gaba ɗaya da al'ausu da khazraj a fidda shugaba ɗaya shine shi wancan abdullahi ibn ubay ibn salul shi kuma a gefen ausu wannan mutumin ne shine abdu amr ibn saifi shine saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya hijira ya dawo madina kaga ya hana masa wannan damar ta shugabanci wani ita ce dama da'imar matsalar dan adam dangane da shugabanci shi dai ya zama shugaba shi dai ya zama jagora babu wanda za a ji sai shi shi sa ko me zai iya rasawa domin wannan matsayi ya tabbata gare shi ko da ala hisabi dinihi to Allah madauki ya kyauta mana to shine sai yake cewa a shariqa bihi wa jahara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bil adawa kuma ya bayyana wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam adawarsa kuru-kuru bai boye ba cewa shi baya san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya san addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja min almadinati ya fita daga madina wa dhahaba ila quraish ya tafi wurin quraishawa yu'allibuhum yana ziga su yana hada kansu su zo su yaƙi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ta'libi ta'libi shine kai dabarar da zaka hada kan wasu mutane dan su zo ka ziga su su yaƙi su yaƙi wani da kake so su yaƙa shi ne yu'allibuhum ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa yahudduhum ala qitalihi kuma ya kwadaitar da su akan su yaƙe shi wa wa'adahum yayi musu alƙawari bi anna qaumahu cewa wai mutanansa al'ausu kenan ko idza ra'awhu in sun ganshi a wurin yaƙi ata'uhu za su yi masa da'a kaga kenan za a zo a raba kan musulmi a ja hankalin al'ausu nan su yi da'a ga shugabansu da suke girmamawa a da wa maluma a hukumai za su karkata zuwa gare shi fakana awwala man kharaja ilal musulmin ya zama shine farkon mutumin da ya fita ya tafi wurin musulmi fil ahabish a cikin tarkacen yan iskan gari shine ake nufi da ahabish yau yan iskan gari marasa aikin yi waɗanda ake amfani da su an zo yaƙi a ba su ƙwaya su yi tsiya su ne ake ce ma'ahabish wa ubudan da kuma bayi ubudan ana cewa abd guda ɗaya kenan ko ana cewa abid ana cewa abdan ana cewa ubudan ana cewa ibdan duka larabci ne kuma duk fasihi yawa da kuma bayin ahlu makka mutanen makka dama sun kowa fito da bawansa an sako su sai aka hada su da tarkacen gari sauran kuma 'yan dangi masu ƙabilu su ne a baya sai aka sako waɗannan su je su yi rashin kunya ko tsokana kafin a fara yaƙi to a cikinsu sai wannan ya fito wanda da shi mutumin ina ne mutumin madina ne ausi ne kuna fahimtar abin insha Allah fanada qaumahu wa ta'arrafa alaihim sai ya kira mutanansa yace ya mutane na al'ausu wa ta'arrafa kuma ya bayyana kansa alaihim gare su yace ni ne fa wani ni ne dan ku wani kaza da kaza da kaza ni ne shugaban ku wa qala sai ke cewa ya ma'ashar al'ausi ya ku taran kabilar aus ana abu amir ni ne fa abu amir faƙalu la'an amallahu bika ainihin ya fasik Allah kada ya sa maka ni'ima a idanka ya kai wannan fasiki ma'ana ba ka zama abun alherin a gani ba shine kamar bahaushe ce maka ba ma sha'awar ganinka shine ma'ana ma'an amallahu alaika ain ba mu fatan ma mu ganka ya fasiki faƙala sai yake cewa laƙad asaba ƙaumi bi adwa sharrin ai wata cuta ce ta shirri ta samu mutane na ma'ana ya dawo dai hankali a tashe ransa ya ɓaci bai ci nasara ba mun fahimci abin laqad asaba qaumi mutane na abin da ya same su shine adwa sharri in an ce adwa shine kamun ciwo wani ciwo ya kama mutum kamar ana annoba wannan ya kamu wancan ma ya kamu wancan ya kamu to waɗannan mutanen nawa wai annoba ce ta kama su wani ciwo ne ya same su ai kwarai ya kira shi inda ciwo ne to ciwo ne ko da ba a warkewa na imani yace walamma bada alqitalu qatalahum qitalan shadidan yayin da kuwa yaki ya rincabe aka fara shi ya yaƙe su yaƙi mai tsanani wa radakhahum ya ruguza gwargwadon abin da zai iya ma'ana ya yaƙi har ya ci ya jajjefi mutane bil hijarati da kuma dutse shine radakhahum bil hijarati ya dauki dutse yana rotsa musu a aka ma'ana yana yakar musulmi dan ya fasa wasu kai shine ma'ana radakhahum bil hijara wa hakaza fashilat quraish fi muhawalatiha athaniya haka dai a wannan kokari na biyu quraishawa ma suka sake faduwa ba a ci nasara ba kokarin farko shine nawa na abu sufyan dan ya raba kan musulmi ya kira al'ansar cewa su rabu da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama su ba su shi dan uwansu ne su ba su da shi su yaƙe shi littafriki bai na sufufi ahlil iman don su raba tsakanin safun ma'abuta imani wa ya dullu amaluhum hada wannan aikin nasu yana nuni alama kana yusayyitiru alaihim min khawfil muslimin wa haibatihim wannan abin da suke yi ko yana nuna lalle a tsorace suke da musulmi kuma musulmin sun musu kwarjini haka ne ko ba haka ba shi yasa suke neman dabarar da za su raba kansu in ba haka ba ta wajen adadi wanda ya zo da wajen mutum dubu goma nan kuma ga mutum dubu ɗaya kawai da wani abu ai bai kamata a ce dama can ma har sai sun yi dabarar rabuwar kansu in ba tsorata su kai da su ba yawwa to shine sai kuma yake cewa ma'a kafaratihim wa tafawwuqihim fil adadi wal uddati tare da su ne a sama wajen yawa da kuma wajen wato adadi da kuma shiri ma'ana tare da yawansu da su ne a sama su kafirai ta ɓangaren adadinsu sun fi musulmi yawa ta ɓangaren kintsunsu da kayan yaƙi sun fi musulmi kayan yaƙi shine al'adad al'udda kuma kayan tattalin yaƙi ko tattalin da suka yi na kayan yaƙi to mun gama wannan gefen a wani gefe kuma mata ma ba a bar su a baya ba daga cikin matan kafirai shi ne abin da ya kawo mana na gaba yake ya ce juhudu niswati ƙorashin fit tahmisi ƙoƙarin da matan ƙorashawa suka yi don cusawa mazajensu kishi shi ne tahmis a sanya musu hamasa ya ce wa ƙamat niswatu ƙorashin bi nasibihin na minal musharakati fil ma'araka matan ƙorashawa su ma sun tashi tsaye sun yi ƙoƙari irin nasu sun yi nasu rabon nasu ɓangaren na musharaka na ƙoƙarin da suka yi a wannan yaƙi ta hanyar me ta hunna hindu bintu utbata matar abu sufyan hindu bintu utba zaujatu abi sufyan ita ce ta jagorance su wajen me za a yi fa kunna yatajawwalna fi sufuf sai suka kasance suna tafiya su kai su kawo a tsakanin safu suna bin sahun kafirai suna ziga su mata fa ga mazaje sun yi sahu su kuma su bi wannan sahu su bi wannan sahu kamar mai inspection din parade a wa yadribna bidufufi suna bugun duf suna kida da duffa ma'ana wannan me kuke ce mata mandiri wa yastanhidna rijala suna zaburar da mazaje wa yuharridnahum wa yuharridna ala alqital suna zuga su a tashi ayyaki kar ku tsorata wa yuthirna hafa'id al-abtali suna kuma zaburar da shine yuthirna hafa'id ay ghadab wato suna zaburar da fushin mazaje kowa ya zabura ay fushin da za a yaki wa yuharrikna mashaa'ir ahli at-ta'ani wad-dirab wan-nidal suna kuma zaburar da har yanzu suna motsa motsin ran suna jawo mutane waɗanda suke ahalu ti'ani ahalu ti'ani ana nufin masu iya suka da mashi abdirabi masu iya duka da takobi ma'ana sara da takobi wani dali kuma masu iya harbi da kibiya ma'ana suna zaburar da wato abin da ke cikin zuciyarsu don su motsa su a tashi ayyaki fataratan yukhatibna ahlal liwa'i wani lokacin sai su a cikin waƙar tasu sai su yi magana da waɗanda suke riƙe da tuta fa ya ƙulna sai ka ji suna cewa waihan bani abdiddari waihan humatal adbari darban bi kulli battari haka suke faɗa musu a waƙa cewa waihan bani abdiddar ya ku banu abdiddar nan ce waiha kama ce waihak kama ce kai canku ku zabura ku yi abin kirki kar mu ga abin banza daga gare ku wai han humatal adbar ya ku masu tsare bayan mutane ma'ana ku ne masu kula da baya darban bi kulli battari kuna masu duka kuna masu sara da kowanne takobi mai yanka an ce battar ɗaya daga cikin sunan takobi ne takobi kuma musamman mai yanka abu dan asalin an sa mishi wannan suna saboda daga kalmar batru an ce batara ya yanke abu to takobin da yake mai kaifi mai yanka ana ce masa battar wataratan wani lokacin kuma yu'azzizna qaumahunna suna angiza shine yu'azzizna da hamza ba yu'azzizna bil aini ba ta'uzzuhum azza da take cikin suratu maryam ita ce nan ma'ana suna angiza a mutanansu alal qitali wa yanshudna suna rera waka suna cewa in tuqbilu nu'aniq in kuka ju in kuka fuskanto da karfi za ku yi wannan yaki nu'aniq za mu lungume ku to kaji su kuma ta inda za su abu za su zaga namiji ya ji ya fajirci yawwa wa nafrishun namariq za mu kuma shishin fuda filulluka kaga za a tsaya kenan ko aw tudbirunu nufariq in kuma kuka juya baya ba ku fuskanta a wannan yaki an yi yaki da ku ba ku tsaya sosai ba nufariq mu kuma za mu gudu mu bar ku ma'ana ba ku same mu ku yi abin da kuke so ku yi da mu ba wanne irin gudu za mu yi firaku ghairi ramik rabuwa ta irin wanda babu kauna a tsakaninmu da shi ghairu ramik ma'ana ghairu muhib wanda babu soyayya tsakaninka da shi wannan dai kalmomi ne nasu nawa tayyib bayan wannan yace awwal wuqudi waqudi ma'araka farkon a makamashin wannan yaki me aka yi amfani da shi a matsayin makamashin iza wannan yaki har yakin ya rintabe aka ci gaba yace wata qarabal jam'ani wata dana tilfi'ata ne ɓangarorin nan guda biyu jama'an nan guda biyu suka matso fa kusa sannan wannan ƙungiyoyi guda biyu dai suka matso suka matsu juna wa anat marhalatul qitali matakin yaƙi kuma ya lokacin sa yayi shine anat wa kana awwala wuqudil ma'araka hamilal wa kana awwalu ko wa kana awwala duk ɗaya zai yawa wa kana awwala wuqudil ma'arakati hamilu liwa'i wanda ya zama shine farkon makamashin wannan yaƙi shine mai riƙe da tutar mushrikai talha ibn abi talhata al-abdari shine talha dan gidan abu talhata al-abdari wa kana min ashja'i fursani quraish yana cikin mafi gwarzantakar mahayan qurayshawa waɗanda suka iya yaƙi ƙwarai da gaske yusammihi al-muslimuna kabshal katiba musulmi har suka sa masa suna shine ragon wannan rinduna ta kafirai shine kafshal katiba wanda ya fito ragon farko da za a fara yankawa yawwa amma kuma gwarzo ne ba na wasa ba kharaja wa huwa rakibun ala jamal yazo ya fito wa musulmi yana haye kan taku a kan raƙumi yad'u ila al-mubaraza yana neman ayi fito na fito iwane ne zai iya tinkararsa yawa shine ma'anar mubaraza mun yi a baya lokacin yakin badar ko an yi wannan fa ahjama anhu an-nasu mutane kowa sai ya ja da baya li farati shaja'atihi saboda kowa ya san wato ba na wasa bane wannan aka samu ku duba fa daga musulmi sai wasu ba kowa ne ya gaggawar fitowa ba shine ma'ana in an ce ahjama mutum ya saurara bai yi gaggawar ya fito ba yau ba ana nufin ya noke ba eh tana zuwa da ma'anan nokewar amma nan saurarawa ce domin ku an fito din kamar yadda zamu zo mu ci a saboda wannan shaja'a tasa walakin taqaddama ilaihi zubairu amma wanda ya fito masa shine az-zubair ibn al-awwam radiyallahu ta'ala anhu wa lam yumhilhu bi ko saurara masa ba yawa dan wucewa yake yi wani gun ba a fito ba da ya zo daidai inda zubairu yake shi ko bai saurara ba kawai ya je tinkare shi bari ku ji yadda ya ce bal wasaba ilahi sai zabura zuwa gare shi shine zabura wasaba kamar yadda wato wani abun dabbar da za ta kai hari ta tafki abun farauta take tsalle ai ana kiran wannan abun wusu yawa fa wasaba wasbatan laifi sai ya zabura tsalle irin na zaki ya zabura hatta sara ma'ahu ala jamalihi karan farko ma sai gashi akan raƙumin mutumin baki ɗaya gaba ɗaya rincaɓo da shi ya hau kan wato raƙumin ya ci kumo shi gaba ɗaya aka zubo wato ƙasa shi ne ya ce sun makta hama bihil arba ya rincaɓo shi aka faɗo ƙasa tare da shi yana faɗowa fa'alƙahu anhu ya ka da shi wa zabahahu bi saifihi yasa takobin sa ko ya yanka shi ba a bata lokaci ba to kun ga kenan ai an kunna wutar yaki kamar misali an dauki ashana an kyatta shikenan sai a rintabe to wannan ita ce ashanar da aka sa da ta fata da yakin uhudu da shi aka fara sai ce wara annabiyu sallallahu alaihi wa sallam hadha siraa sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga wannan kokowa da akai ya ga yadda azubairu ya yi haukan laƙumi ya rincaɓo mutum suka zubo ƙasa kuma ya kada shi kuma ya yanka shi an ra'a wannan abu mai kyau fa kabbara sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kabbara da ya ga wannan wa kabbara almuslimuna haka musulmi su ma suka kabbara wa athna ala zubairi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaba wa az-zubair ibn al-awwam wa qala fi haqqihi shine yake cewa inna likulli nabiyyin hawariyya kowanne annabi yana da zababbun mutane in an ce hawari ana nufin ansar mataimaka kamar yadda hawariyin annabi isa alaihi salatu wasalam mai ake ce musu ai su ne al'ansar ko yawwa to shi ne annabi sallallahu alaihi yake cewa kowanne annabi yana da hawariyawansa wa hawariyar zubai ni kuma hawari na wato daga cikin ansar ɗina mataimaka shine az-zubair ibn al-awwal wannan hadisi ya zo da wannan lafazin a sahih bukhari amma ba a wannan kisar ba a sahih bukhari ba da wannan kisar ba ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan dangane da zubair radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa ne lokacin yawmal ahzab yakin ahzab lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nida'i ya kira ya ce wane ne zai je ya zo mana da labarin mutanen nan me suke kintsawa shi ne zubair ya zaburi ce gani zan je in kawo maka ya je kuma ya kawo masa labari gashi gashi ga abin da ake ciki shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai faɗi wannan kalma din a wancan lokacin yaƙi a wannan kuma a nan gurin ne ya ambace ta to radiyallahu ta'ala an zubairi wa an sa'iri ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thiqalul ma'arakati hawla liwai wa ibadati hamalatihi yadda yaƙin yayi nauyi ma'ana cincirin da yakin yadda ya tattara a wurin tutar kafirai ma'ana wa ibadati da kuma yadda aka yi aka kare hamalatihi masu rike da wannan tutar ba mun yi magana akan a baya ya gaya mana cewa banu abdiddar da suke rike da tutar mushrikai ko ɗaya ɗaya da ɗaya ɗaya sai da aka kare su baki ɗaya to ya aka yi wannan abu ya faru shine yanzu zai gaya mana yace thumman dala'at thumman dala'at niranul ma'arakati sannan sai wutar yaƙi fa ta kunnu shine inda la'at ta ruru ta bayyana bayan da za a ta buya washtadda alqitalu bainal fariqain yaƙi ya tsananta tsakanin waɗannan ɓangarori guda biyu na musulmi da na kafirai fi kulli nuqtatin a kowanne point nan ce nukta ana nufin wuri don su mushrikai yadda in ba manta ba yadda suka tsaya a filin da za a yi yaƙin tsibi tsibi haka suka yi wannan tsibi yana can wannan tsibi yana nan wannan tsibi yana can mun fahimci wannan kuma suka yi safu safu musulmi da suka zo bayan su daidai jikin dutsen uhudu suna tare kuma wuri guda to da abin ya lincaɓe sai ya zama kowanne daga cikin musulmi sun hari wannan tsibi-tsibi guda ɗaya shine nukta-nukta yau to shine sai ke cewa washtaddal qitalu sai yakin ya tsananta bainal ne tsakanin wannan bangarori guda biyu fi kulli nuqtatin min niqati almaidan a kowanne tsibi na a wannan fagen yaki maidan da ma'ana nufin fili filin da aka yi yaki wa kana thiqalul ma'arakati nauyin yakin inda yafi nauyi inda aka fi cincirindo aka fi yafi duhu shine me ya duru haula liwa'il mushrikin yana kai ya kawo ne daidai inda wato mai rike tutar mushrikai yake anan ne aka fi taruwa da yawa yace faqad ta'aqaba banu abdiddari li hamli liwa'i ba'da qatl qa'idihim talha ibn abi talhata su waɗannan banu abdiddar ta'aqab sun yi karɓa karɓa ma'ana bayan an kashe wannan wannan ya karɓa shi ake nufi da ta'aqubi wannan ya biyo bayan wannan wannan ya biyo bayan wannan yawwa bayan an kashe shugaban su Talha ibn Abi Talha fa hamalahu akhuhu Abu Shayba Uthman ibn Abi Talha sai dan uwansa mai wanda ake ce ma alkunyarsa shine Abu Shayba sunansa Uthman ibn Abi Talha kun ga wancan sunansa Talha dan Abu Talha yawwa kun ga duk ba faɗi sunan baban ba kenan ko kamar wancan shine dama babba to sai kaninsa Uthman dan Abu Talha shi kuma sai ya karba wa taqaddama lil qitali ya gabato ga yakin wa huwa yaqulu yana cewa inna ala ahli liwa'i haqqan an tukhdaba as-sa'data aw tandaqqa yana faɗin wannan kalmomi na waka cewa lalle akan masu tak masu rike da tuta suna da haƙƙi an tukhdaba as-sa'da as-sa'da ana nufin qana shine hanyar ruwa zili na ruwa wanda ake amfani da shi wajen ban ruwa a gona musamman noman rani ba ana zubo ruwa akan komi komi ake ce masa ko ya taho har inda zai ba da ruwa ba to ne shi ake ce makana shine kuma as-sa'da to sai dai abin da za a yi haƙƙin su masu rike da abin tutar yaƙi shine mai an tukhdaba sa'da a gurbata shine tukhdaba ma'ana a gurɓata hanyar ruwa da jini ma'ana ba ja da baya duk abin da za a yi za a yi ko dai a lalata hanyar ruwa ta koma jini autan dakka ko a daka daga da ita domin me in ba manta ba a hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya taho lokacin da kafirai suna zazzaune wajen dutsen Uhudu ai an bi da shi ta hanyar wani ziri ko to wannan shi yake nufi domin wurin akwai hanyar ruwa to ita yake wato ishara zuwa gare ta ma'ana dai yana gwarzanta kansu ne cewa lalle duk abin da za su yi za su yi wannan yaƙi sai dai a yi ta ta ƙari fahamala alaihi hamza tubnu abdulmuttalib hamza ɗan abdulmuttalib sai ya tinkare shi fadarabahu ala atiqihi ya buge shi ya sare shi in an ce darbu takobi mu a hausa muna fassara darbu da bugu ko yawwa amma a larabci in aka ce darbu ana kallon abun da aka yi bugun da shi sai ka bashi sunan da zaka bashi tunda da takobi ne kaga sara za a ce masa yawwa sai Hamza ibn Abdul Muttalib ya sare shi da takobi saran da batarat yadahu ma a katife katife sai ta yanke masa saran ya yanke masa hannunsa baki ɗaya tare da kafadar suka sauka ƙasa wanda yake rike da wato tutar da shi hatta wasalat ila surratihi sai da wannan saran ya kawo har zuwa cibiyarsa cibiya akwai ƙarfi sosai tsaron da zai keta ɗan adam irin wannan ketawar kasan ba ni wasa bane yau hannu ne mai ƙarfi na hamza ibn abdulmuttalib radiyallahu ta'ala anhu fabanat ri'atuhu kai sai da huhunsa ya bayyana shine ri'a tun da dama ai in aka saro daga kafaɗa duk yankan da zai zo cibiya dole ya biyo ta haka mun fahimci abin kaga kenan huhu zai bayyana inda ake numfashi kaga magana ta kare to yace thumma rafa'a liwa'a abu sa'd ibn abi talhata sannan sai wani yazo abu sa'ad dan abu talha yau dai abu talha ne masa hasarar yaya yace faramahu sa'ad ibn abi waqqas sai sa'ad ibn abi waqqas wani gwarzan daga cikin gwaraza shi kuma ya harbe shi bi sahmin da kibiya asaba hunjaratahu ya samu makoshinsa shine hunjura yau abinan makogoro makogoransa ya same shi a makogora makogoransa fa'udli a lisanuhu sai da harshensa ya fito waje harshen sai da aka gan shi garin wannan da aka same shi a wuyan harshen sai da bulluko aka gan shi ta wannan wurin ba fata baki ba yau ta wuyan inda aka cake shi sai da harshe ya fito waje yaƙi ba ɗan daɗi ba ne ya ce wa mata lihinihi take abun ya mutu shine ma'anar lihinihi lihinihi ma'ana a wannan lokacin ba ɓata lokaci take ya faɗi ya mutu fahtalar yawa na tsallake ko yawa ya ce waƙila wasu kuma a wata riwayar cewa suka yi bal kharaja abu sa'adin abu sa'ad ya fito ya du'o ilal buraz yana kiran wani ya fito masa a yi fito na fito shine mubaraza ko buraz din ma'ana ɗaya fataqaddama ilayhi ali ibn abi talib sai abu ibn abi talib radiyallahu ta'ala an babban gwarzo ya fito masa fahtalafa darbatai ne suka sassaɓa wa juna wajen duka ma'ana sara wannan ya kawo wannan wannan ma ya kawo wannan shine ma'ana fahtalafa yawwa ba wani saba wani abin nan ba ma'ana wannan ya kai a lokacin da wannan ma ya kawo sara fadarabahu ala aliyun faqatalahu aliyu ya sare shi kuma ya kashe shi a wata riwaya abin da aka faɗa kenan yace thumma rafa'a al-liwa'a musafi ibn talhata ibn abi talha to an zo gun jikoki sai musafi dan gidan talha ibn abi talha wancan da aka fara kashewa to yana da da sunansa musafi to shine shi kuma ya riki tutar faramahu asim ibn thabit ibn abi al-aflah bi sahmin faqatalahu shi ma aka samu wani daga cikin zarata maharba asim dan thabit dan abi al-aflah ya harbe shi da kibiya faqatalahu ya kashe shi فحمل اللواء بعده أخوه كلاب ابن طلحة ابن أبي طلحة sai kuma kilab dan talha ibn abi talha shi ma ya dauki wannan tuta fanqadda alaihi zubair ibn al-awwam zubair ibn al-awwam ya rikito a kansa shine fanqadda alaihi shi ma ya hau kansa wa qatalahu ya yake shi hatta qatalahu har ya kashe shi thumma hamala al-liwa'a akhuhuma al-julas akwai wani dan uwan waɗancan shi kuma an kashe biyu kenan daga cikin ayan Talha ibn Abi Talha ko to ga na uku shine Al-Julas sunansa shi kuma eh ibn Talha ibn Abi Talha fa ta'anahu Talha ibn Ubaidillah sai Talha ibn Ubaidillah ya soke shi ta'natan qaddat ala hayatihi sukan da ya kare rayuwarsa shi ma ku duba ku ga waɗannan dai mutanen da da'iman su ne suke kewaye da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ga su kuga irin abin da suke wajen kare manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wajen wato kuma wato ba da gudunmuwa da suka bayar ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala waƙila wasu kuma suka ce bal ramahu asibu ibn thabit ibn abil aflah bi sahmin faqada alaihi shi ma wancan wato asim ibn thabit shine ya harbe shi da kibiya ya kashe shi ya ce ha'ula isuttatu nafarin min baitin wahidin wannan mutum shi da kenan daga gida guda baitu abi talha daga gidan abu talha kawai a cikin yan abu abanu abdiddar din wato shine yayan abu talha abdullahi ibn uthman ibn abdiddar abdullahi dan uthman dan abdiddar qutilu jami'an haka aka kashe su baki ɗayan su shi da dinnan haula liwa'il mushrikin suna kewaye da wato wannan tuta ta mushrikai thumma hamalahu min bani abdiddar artatu ibnu shurahbil sannan sai wani ya zo daga wani gidan daban arta dan shurahbil shi ya ɗauki wannan a tuta ba a dai za a sake ta ba faqatalahu ali ibn abi talib shi ma take ali ya kai shi lahira waƙila wasu suka ce hamza ibn abdul muttalib thumma hamalahu shuraih ibn qarid faqatalahu quzman sai wani quzman ya kashe shi uzman ya ce wa kana munafiqan qatala ma'al muslimina hamiyatan la ilaha illallah la imanan kenan shi uzman wani munafiki ne amma ya tsaya cikin musulmi ya yakin ya bin su abdullahi ibn ubay ibn salul shi kuma don me don kishin kabila kishin kabila su tawa daga al'ansar su ausu da khazraj cewa a tunda yan garinsu ne shi dai bari dai a yi din haka zai taimaka musu ba don imani ba to har ya yi wani kokari gashi shine ya kashe ɗaya daga cikin masu rike da tutar a wannan ta mushrikai la anil islami saboda kishin kabilarsa ba saboda musulunci ba sun hamalahu abu zaid sannan sai bayan an kashe wancan a shurai ibn qarif sai abu zaid amr ibn abdulmanaf al-abdari sai shi kuma ya ɗauki wannan tuta faƙatalahu quzman aidan shi ma quzman ya gama da shi sun hamalahu yanzu zan tambaye ku quzman yana da lada saboda me saboda yawwa saboda babu imani yawwa bai imani ba bai yadda da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama bai yadda da la ilaha illallah ba ya faɗa da baki amma a zuciyarsa babu ita ya zo dan kabilarsa ne dan yan garinsu dan yan unguwarsu shi ba zai bari yan unguwarsu a ci nasara a kansu kawai da a ce ya mutu a wurin kaga shi ma sai a ga kamar shahidi nan ko ba shahidi bane da ashe kenan komai ya yan uwa musulmi wallahi yana da alaka da wannan zuciyar duk inda zuciyar nan ta ɓaci to komai fa na mutum ya ɓaci da haka a gyara zuciya a gyara alaka da Allah duk abin da zaka ka hangi Allah subhanahu wataala shine a gaban ka ladansa kake so yardarsa kake so aljanna kake so duk abin da zaka yi wallahi dan mutane kawai su yaba a ce ai dan kaza ne ko dan kaza wallahi babu nasara a ciki Allah subhanahu wataala ya tsare mu to ba laifi ba sai kun kawo ba dama ya kusa mun kusa tsayawa sai ce fakatalahu quzman aidan thumma hamalahu waladun li shurahbil sai kuma wani da daga cikin ƴaƴan wancan shurahbil a shi ma ya dauka ma'ana dan uwan arta'a ibnu ibnu hashim al-abdari fakatalahu quzman aidan shi ma quzman ya gama da shi ya kace nawa kenan uku fa ha'ula'i asharatun min bani abdiddar kun ji mutum goma kenan daga bani abdiddar an kashe shida daga gidan abu talha ko sai kuma daga wannan gidan su kuma na shirahbil aka kashe na farkonsu wanda wane ne ya kashe uthman ko yawwa sannan kuma wannan uzman ya kashe shi ma mutum uku ai na farkonsu ali ibn abi talib wasu suka ce hamza shi ya kashe na farko kaga yanzu an samu mutum goma kenan da aka kashe a wannan wuri fa haula ya sharatun min bani abdiddar min hamalati liwa'i daga cikin madauka mariƙa wato tutar yaƙi ubidu an akhirihim an ƙare su har zuwa na ƙarshen su shi ma ma'ana wannan kalmar larabci ne ma'anarsa jami'an kamar yadda wancan ala bakarati abihim ko an bakarati abihim hakanan ana cewa qutilu an akhirihim an kashe su jami'an wato baki ɗayan su yace walam yabqa minhum ahadun yahmilu liwa'a babu wanda ya rage kuma da zai rike tuta duk 'yan banu abdiddar da aka zaɓo zarata suka zo wannan yakin don su rike tuta yau tuta da suka gada kaka da kakanni wajen rike ta ta faɗi a hannunsu a musulmi sun hana su rike ta kenan shi ne sai ke cewa fatakaddama gulamun lahu sai wani bawansu gulam nan ana nufin bawa yau habashiyun mutumin habasha sai ya matso gaba ismuhu su'ab sunansa kenan da hamza su'ab yawa fa hamala liwa'a ya dauki wannan kaga dama tunda bawa yaron iyayen gidansa ne ko zai kare gidan nasu shi har yanzu dai yawa ya dauki wannan tuta wa abda min sunufi shaja'ati wa thabati ma faqa bihi mawalihi yayi wani gwarzantaka yayi bajinta da tafi iyayen gidan nasa ma ba su irin ta ba shi wannan bawa mutumin habasha shine ma faqa bihi mawalihi mawalihi ana nufin iyayen gidansa waɗanda suka mallake shi ya aikata abin da ya fi su min hamalatin liwa'i daga sauran waɗanda suka riƙi wannan tuta allazina qutilu qablahu waɗanda aka kashe su gabaninsa faqad domin kuwa qatala hatta quti'at yadahu yayi ta yaki yayi ta yaki sai da aka yanke hannayensa guda biyu duka fa baraka ala liwa'i sai durƙusa in an ce baraka mutum ya durƙusa da gwiwarsa yayi nile yawwa a alal liwa'i akan wannan tutar bisadrihi wa unuqihi ya rike ta da kirjinsa da wuyansa ya makure yana rike da tutar da ba za ta faɗi ba ku duba yadda wani abu kuma wato ƙarfin zuciya ta kansa mutum ya abin da ba shi da lada akai yace li Allah yasquta domin kada dai tutar ta fadi hatta qutila har sai da aka kashe shi wa huwa yaqulu yana cewa Allahumma hal a'zarta ya Allah ka karbi uzurina Allah fa yake cewa kuma bayan bai bai da Allah ba wannan yana duk suna cikin dalilin suke nuna mana kafirai komai kafircinsu sun san akwai Allah mun gamshi wannan yawwa amma wajen bauta ne suke bauta wa ƙananan alloli don su ɗauki ibada ta su kai wa babban Allah duk masu shirka da sirrin su kenan kun gamshi abin yawwa su ba su yadda su bauta wa Allah din direct da su da shi ba suna ganin ba su isa ba to mu karasa shine sai yake cewa wai hal a'azarta ya'ani hal a'azarta zalun ce bai iya faɗa ba saboda ba balarabe ba ne shi ne sai ce an azarta maimakon ce an azarta kun fahimci abin yawwa to shi ne sai ke cewa wa ba'da an qutila hadal gulam bayan an kashe wannan bawa su'ab kenan saqata liwa'u ala al-ardi tutar banu abdiddar kuma tutar mushrikai a yakin uhudu sai ta faɗi ƙasa wa lam yabqa ahadun yahmiluhu ba a samu wani kuma da zai ɗauki tutar nan ya riƙe ba fabaƙiya saƙitan haka tutar ta tabbata a ƙasa aka kada tutar shi ke yanzu kuma sai wani faifan inda aka yi wani abu daban a cikin wannan yaƙi na uhudu nan sai mu tsaya nan insha Allah in Allah mu ya kai mu darasi na gaba sai mu ɗora a kai da fatan Allah ya ƙara taimakon musulmi kamar yadda ya taimake su a baya Allah ya ƙara taimakon su a wannan zamani namu da kuma zamanin da za su zo nan gaba duk abin da zai dagula lamarin musulmi Allah ya dagula mai dagula shi Allah ya lalata lamarinsa Allah ya haɗa kan al'ummar musulmi su zama kalma su guda Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya yassare lamuransu Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk